أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na alhamis wadda ya zo daidai da goma sha takwas ga watan Shawwal, na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas. Ga shi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi, daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusina mu ji fassaran hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallama. cikin littafi mai suna riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wato littafin da imamun nawawi a shafi'i ya rubuta Allah maɗaukaki ya gafarta masa. To in ba manta ba muna karatu ne a littafi na goma sha hudu a cikin littafi, kaji littafi a cikin littafi, shi ne kitabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. littafi ne guda da ke koyar da mu yadda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati shi ne babi na ɗari biyu da arba'in da uku babul amr bis salati alaihi babin yin umarni da Allah ya yi aiwa annabi salati kaga kenan ba ka yin salati in ba Allah ne ya ce kai ba shi daɗin musulunci kenan bi ake yi ba a kaga. wa fadliha da kuma falalar salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ba'di siyagiha da sashin sigogin salatin annabi wannan shine abin da wannan babi yake gwada mana a satin da ya gabata mun karanta abubuwa da malam mai sharha yayi batu akai dangane da salatin annabi shin wajibi ne ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wajabcin ya yake malamai suka ce wajibi ne a rayuwarka sau ɗaya ka yi wa annabi salati sunna ne a sauran lokuta kamai salati wasu malamai suka ce duk lokacin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sawa'un sallah kake ko ba sallah ba in ka ji an ce Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wasallama har muka yi bayanin da mai ahalari ya yi cewa wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi mai ahalari ya ce duk wanda ji an ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali yana cikin sallah shi ma sai wa annabi salati daidai babu matsala haka ne ko? Muka karanta aya sukutum da guda wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, Inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وتعلم مدوككي يتي الله دا ملائكونسا سنة صلاتي كمنظم الله صلى الله عليه وسلم يا قوم من إيماني ku yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama salati, ku kuma nemi Allah ya kubutar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga kowace irin anoba a jikinsa ko a ransa, yana da rai ko bayan ya mutu, muka yi bayani akan wannan aya. Da haka malam ya ba da ainihin gargaɗi da kuma umarni ga ‘yan uwa musulmi. inda ya karanta mana hadisin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce, Duk wanda yake salati ga annabi, sallallahu Alaihi wasallama, za a gafarta zunubansa, kuma Allah zai yaye masa bakin ciki zai kwaran yadda shi. Kunga, salatin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama alheri ne, in kana neman salati mai lada, to kama salatin annabi, sallallahu Alaihi wasallama. Daka gunda za mu tashi gaba a littafi na shafi ɗari uku da arba'in da tara, a wata gaba da Allah ce, wato da shi mai tafsi ko mai fassaran hadisi ya ce, wali haza a siriya a kai minar salati wa salami, ala rasulillah, kaga gurin? Ya ce don haka, ya kai ɗan uwa ka yawaita salati da taslimi ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, don me? liyazdada imanuka don imanin ke daɗu, in kana wa annabi salati da yawa, to daɗa ma imani yake. Wa yashalu laka al'amuru, duk al'amarinka in ya rikice, je ka yi ta salatin annabi, al'amarinka sai ma sauƙi. Tun malam, sannan ka sani, a wancan satin mun ɗan karanta nan gurin saboda gaba ce, annar Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama basharun. manzon Allah fa mutum ne, la yamliku naf'a laka wala zarra, ba zai iya amfanar da kai ba annabi, ba zai saka ka aljanna ba sai in ka bi saƙon da Allah ya aiko ka ya aiko shi da shi zuwa gare ka, ko ba zai cutar da kai ba, fala tas'alhu don haka karka roƙi annabi wani abu, ba a roƙon annabi, in za a roƙa, Allah ake roƙa haka annabi ya gaya wani ce ya gulam idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako nemi taimako a wajen Allah ba a neman taimako wajen annabi la taqul karka ce misali ya rasulullah if'al kaza ya manzo Allah kamana kaza ba a yin haka ya rasulullah istaghfir li ya manzo Allah ka gafarta mu a'a ba laifi manzon Allah ya nema maka gafara, kamar yadda a zamaninsa ya nema wasu gafara, wasu Allah ya karɓa, wasu saboda laifinsu ya ce, In tastaghfir lahum saba'ina marratan, walan yaghfir Allahu lahum, ka duba suratul bara'a, wato suratul tauba. Allah ya ce wa Nabi, in ka nema wa irin wa'annan gafara sau saba'in, har abada Allah ba zai musu gafara ba. Allah ka shirya da mu. ya rasulallahi a gisni karkace ya manzon Allah ka bani agaji ka taimaka mun taimakon gaugawa ya rasulallah sahil amri karkace ya manzon Allah ka sauƙaƙa lamarina ba zai iya ba haza haramun shirkul akbar mala ce wannan haram ne babbar shirka ce لأنه لا يجوز أن تدعو الله لأنه لا يجوز an tada uwa ma'allahi ahada ba halatta ka kira wani tare da Allah. Addu'a khasun biman billah, addu'a ta keɓanta ga Allah ne kawai. Ƙala ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, wa ƙala rabbu kuma du'uni astajib lakum. Ubangijinku ya ce, ya ku bayina, ku roƙe ni zan amsa muku addu'arku. innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle wa'anda suke girman kai ga barin ibada ta shine roƙon Allah roƙon Allah ibada ne to wanda baya roƙon Allah sai Allah ce sayadkhuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga wutar jahannama alhali suna kaskantattu fa in qala qa'ilun أيما أعظم حقا الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول ما لتش إن ونمي بتوذيش وانين يفجر من حكي لكان من ذن الله da uwa da uba wane ne ya fi tsananin hakki a kan mutum uwa da uba na mutum hakkinsu ya fi girma a kansa ko hakkin manzon Allah الرسول أعظم من حق نفسك عليك to hakkin manzon Allah a kanka ya fi kowane hakki girma ولهذا يجب على الإنسان أن يفدي نفسه للرسول don haka ya wajaba mutum ya iya ba da fansar rayuwarsa don ya kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala kulli insanin wajibi ne akan kowane mutum an ya kuna rasul a habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wajibi ne akan kowane mutum ya zan ya fi son manzon Allah akan kansa da ‘ya'yansa da iyayensa da dai sauran mutane kaga in ka fi son annabi za ka bi wani shehi manzon Allah yake bi yaushe ana manzon maganar manzon Allah ka zo kana maganar wani bakar fata wai shehinka ne kana ba da tarihinsa wa ya aiko maka shehin wa ya ce ka yi labarinsa in bawan Allah ne in yaku salihan yusihu babu alladhi fa'ala in nagari ne sashin abin da ya aikata zai same shi, in ƙarya ya shirga fa alaihi kadibu, in ƙarya ce ko ƙaryarsa sakamakonta yana nan a kansa. Yau za ka zo kana bai wa mutane tarihi ba na annabi ba, ba na sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wa zai saurari wannan, ai an wuce, kala Allahu, kala Rasulullahi, kala sahaba, shi kenan addinin Allah. amma ka zo wai sai ka wanke wani shehi ba zai wanku ba, duk zaƙin bakinka, duk iyayinka, duk tsaurin idonka, Allah ya ce, annabi ya ce shi ne addini. Sahabban manzon Allah sun ce, wannan Allah ya ba su wata isma, Allah ya tsarkake sahabbansa, ta yaushe za ka bar sahabi ka gangaro ƙasa kuma, ba cikin tabi'i, babu tabi'u tabi'ina, babu ainihin ƙarni. ƙurunin mufaddala, manzon Allah ya ce ƙarnin da Allah ya fifita shi ne ƙarnin sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'in. To, saboda a cikinsu mutane ne na gargari, babu wani da aka riƙa aka ce waliyi ne yana da wata karama ta daban, a su Allah da manzansa suke bi. Bayan wannan ƙarni na uku, manzo Allah cewa thumma takhlufu min ba'dihim khuluf kalaf ne ba salaf ba wasu mamaya za su maye bayan khairul quruni yaquluna ma la yaf'alun za su dinga faɗin abin da ba haka suke aikatawa ba su ce su ne musulmi alhali sun san ƙarya suke yi a cikin kogin shirka suka yi iyo ‘yan bid'a ne su wa yaf'aluna ma la yu'marun suna ta aikata abin da Allah bai umarce su ba Allah ka raba mu da su. Annabi ce, faman jahadahu au faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min. Duk wanda ya yaƙi irin wa'annan al'umma na ƙarshe cikin kalab masu yin ƙarya a addinin Allah da sunnar Annabi, duk wanda ya yaƙe shi da hannunsu da hannunsa to shi mumini ne. Wanda ya yaƙe su da harce mumini ne. wanda ya ƙi abin da suke yi mumini ne. To, kaga kenan yaushe wani zai zo dinga baka tarihin wani wadda gaba ɗaya bai fi shekara ɗari biyu ba, da zuwan bature da shi tare suka zo. Yaya kenan, sai ka auna, in za ka yi addinin annabi koma ana maganan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu. Ana maganan sahabban manzon Allah, wadda suka zauna da annabi, ana maganan tabi'ai da suka kwankwaɗi ilimin addini a wajen sahabban manzon Allah, mutane na kirki su ake koyi da su, saboda su sun tsaya akan ƙur'ani da sunnan manzon Allah, ba su ƙagi wata ɗariƙa ba, ba sai in ba ka bi su ba, kai ba musulmi ba ne, ba sai wanda ya gansu da wanda ya ga wanda ya gansu da wanda yake son su ‘yan aljanna ba ne, kai ma ka san wannan ƙarya ne ko? Akwai shehin da ya zo sha'i ki iska a Najeriya, yana sauka ya ce marra'ani, wa marra'a marra'ani, wa man yuhibbuni fi jannatil khuldi bila buhutani, id allani khalifatu tijjani ta, ya ce duk wanda ya ganni, ka ji fa, da wanda ya ga wanda ya ganni ma. da wanda yake so na sun ‘yan aljanna ne duk wa'innan, ya ce, Bila buta ne ba ƙarya nake ba, kaga ku ƙarya ta tabbata ko? Makaho ya ce, Ba rami mai kawo rami. To, me ya hujjar kashe ya ce, Iz anna ne khalifatu tijjani, wai saboda shi khalifan shehu Ahmadu tijjani ne, to ya turo ma tijjani. Hmm? Allah ya kiyaye mu. Ku yi hattara ku gyara sunnar annabi, sallallahu alaihi wa sallama. kare wani yanzu lokacin ya wuce wanda ya bauɗe to wannan kuma ba yadda za ka yi da shi amma dai za a faɗi gaskiya in za ka yi wa mutane tarihi na addini to ka dinga jan aya ka ja hadisan manzon Allah ka kawo tarihin sahabbai sai ka ji abin yana shiga jikin mutum amma ka zo ka dinga ba da tarihin wani ya yawon duniya to sai mi kuma siyaha ce Allah ya shiryar da mu. To kun ga son manzon Allah na hakika shine aiki da da'a ga annabi. Mala ya ce, Ba in ƙala ƙa'ilun, alaisa Allah ya zukuru haƙƙal walidai ne ba da haƙƙi? Wani zai iya cewa, Ah, to ba Allah ne ya ambaci haƙƙin iyaye bayan haƙƙinsa ba, ƙulla bala sai mu ce haka ne madalla. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Ubangijinka ya yi hukunci karka roƙi kowa, karka kira kowa sai shi kaɗai, iyaye kuwa a kyautata musu, walakin haƙƙar rasulu matbu'un bi haƙƙillah, sai dai fa ka sani haƙƙin annabi yana biyayya ga haƙƙin Allah, da an bi Allah sai annabi, da ka bi Allah ka bi annabi in ji Allah, wa in tuɗi'uhu ta tadu, in kuka yi annabi da'a za ku shirya don zai kai ku harkar Allah ne. Lana ibadatan la la tatimmu illa bil ikhlasi lillah. Bautar Allah ba ta cika sai in ka tsarkake ibada ga Allah. Wal mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. Sai kayi biyayya ga manzon Allah. Duk wanda bai bi annabi ba ya bi wani shehi to fanɗararre ne. Dan tawaye ne. Shine dan tawaye na hakika. ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ka zama mumini, innama kana ƙaular mu'minina, sani kawai magana ta muminai masu imani, idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum in aka ce ku zo ga littafin Allah, ku zo Allah ya hukunci gare ku, ku zo ga manzon Allah, ku zo ga sunnan manzon Allah ta hukunta tsakaninku. Qalu sami'na wa ata'na. Sai ce mun ji kuma mun yi ɗa'a. Masu imani kenan su ne masu bin Allah da manzon Allah ba ce ka bi shehi ba kai, ka hutar da kanka. Allah ya shiryar da mu. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, Inna Allah wa mala'ikatahu yi sallu na alan nabi, ya ayyuhan na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Haka ne ko? Ƙala Nawawi rahimahullahu fi kitabihi riyadus salihin. Imamun Nawawi Allah ya masa rahama ya faɗa a littafinsa da yake gaban mu Riyadus Salihin babul amr bi salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama babin umarni da Allah yayi na yi wa annabi salati al'amru ya'ni min Allah azza wa jalla allazi arsalahu umarnin daga Allah ne azza wadda Allah nan mabuwayi ne ya buwaya ko bai buwayi kowa da komai ba ya buwaya wa jalla kuma ya ɗaukaka to Allah shi ya sako ya ba da umarni, shi kuma ya aiko manzan nasa, kaga ai ka bi annabi, Allah ya aiko annabi, ya ce ka bi shi kuma ya ce kamar salati. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi. Allah shi ke zaɓen jakadinsa, manzanninsa daga cikin mala'iku, ya zaɓi jakadu daga cikin mutane, kamar yadda ya zaɓi annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar Ubangiji shi yake halitta na abin da ya so cikin ababen da ya halitta kuma ya zaɓa kun ga Allah shi ya halicci duk wani gari na duniya da ya tashi zaɓen gari sai ya zaɓi makka sai ajiye ƙaba ɗakinsa a nan ya ajiye arfa ya ajiye musdalifa ya ajiye mina ya ajiye hajar al'aswad ya ajiye safa da marwa wannan su ne sha'a'ir alamomi na aikin hajji kenan a waɗannan gurin ake kewayawa a aikin hajji hatta madina ba ta da alaƙa da aikin hajji ana zuwa ziyarar annabi ne wai akwai wani shehi da ya je aikin makka ya ce shi ba zai je makka ba sai ya je gun annabi to wa ya sa ka ka ɓata hajjin ka kenan ka yi bid'a shi annabin makka ya taho ya bar madina kai kuma ka ce wai gun annabi za ka kaga neman shirka fa ka karanta tarihi kuma sayyidina ali yana karbala manzon Allah yana madina annabi ya taho makka aikin hajji shi ya taho daga karbala ta iraki hmm? ya zo aka yi aikin hajji sayyidina ali daga nan komawa karbala ya je madina sai me ko ka bi sayyidina ali san annabi san annabi na baki ai da'awa ce wadda'awa illam yuqima alaiha dalilun abna'uha adiya dawa in ba a nuna abin da yake ka ce kana son annabi to mu ga kana bin sunnar annabi sallar ka ta kyau azumin ka daram zakka hajji sadar da zumunta yafiya rashin cin mutuncin mutane da annabi baya sukan wani baya zagin wani baya la'ana baya ainihin sakam Allah ka shiryar da mu, kun ga sai Allah ya zaɓi makka. A cikin halitta na mutane da Allah yi, sai ya zaɓi ainihin annabawa, cikinsu sai fidda manzanni, mursalai kenan, cikinsu sai fidda ulul azami. Cikin ulul azamin sai fifita Muhammadu a kansu, sallallahu Alaihi wasallam. Kun ga Allah duk ya halicci wa'in kuma ya zaɓi wani ɗaya. ya ɗora a barbishinsu da ire-iren wa'innan misalan. Wallahu azza wa jalla alamu haisu ya ja'alu risalata, Allah shi ya san yadda yake ba da manzancinsa, faja ala khairar risalati fi Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama, sai Allah ya sanya mafi alherin saƙo da ya aiko duniyan nan, ya aiko shi zuwa ga Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wa khatama bihin nubuwa, da annabi ne Allah ya cike annabta ya buga hatimi bayan annabi Muhammadu babu wani da zai zo ya ce annabi, duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne, akwai wanda suka fi shehinan barna, irin su musailamul kazzab, shi cewa ya shi ma annabi ne, kaga ƙarya yake, annabi ya ce ana sayyidu walad ibnu adama fala fakara. ni ne shugaban ‘ya'yan annabi Adamu, amma ba na alfahari. Fala nabi ya ba'adi, babu wani annabi bayana, akwai wata mata ma da ta zo ta ce ita annabi ya ce, Allah kiyaye. Fala nabi ya ba'ada haka gani ko? Babu annabta bayan ta annabi, famani da annahu nabiyun ba da Rasulillah, duk wanda ya da'awar shi manzo ne, annabi ne bayan annabi, fa innahu kafirun. kaji malam Uthaymin yana kafirtawa karka ce ai ana kafirta mutane malam Uthaymin a birnin Makka ya mutu dan Saudiya ne sun yi zamani da Muhammad Nasiruddin Al-Albani manyan malamai ne kusan lokaci guda suka rasu yace duk wanda yace shi annabi ne bayan annabi Muhammad to kafiri ne wanda ya ce an saukar mar irin abin da Allah ya saukar wa annabi kafiri ne, ka duba muktasar kalin lawali a babin ridda, wa man saddaka hufa inna kafirun aidan, wanda da ya gaskata wani annabi bayan annabi Muhammadu shi ma kafiri ne, liƙaunin ta'ala, me yasa suka kafirta da shi mai da'awar annabtar da wanda ya gaskata shi, saboda Allah maɗaukaki ya ce, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد صلى الله عليه وسلم bai kasance wato mahaifi ko uban ɗaya ba daga cikin mazajenku, walakin Rasulallah, sai dai shi manzon Allah ne wa khatamin nabiyyin kuma cikamakin annabawa ne wa qad amara Allah bis salati ala nabiyhi was salamu alayhi Allah yayi umarni aiwa annabinsa salati amar sallama fa qala ta'ala inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala an-nabi Allah ya ce lalle Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imanu sallu alaihi wa sallimu taslima kumar salati kuma mar sallama sallamawa ko ku miƙa wuya miƙawa ko ku roƙa masa Allah lafiya fa bada Allah bi ikbari an nafsihi wa an mala'ikati annahum yusalluna ala nabi sai Allah ya fara da ba da labari da kansa da mala'ikunsa suna wa annabi salati annabi ɗan gatar Allah in ji malam bahaushe wa hadhihi ayatu wannan aya kama tarifuna fi suratul azab kamar dai da kuka sani tana cikin suratul azabi allati amara Allah ta'ala fiha nabiyahu bi taqwallahi azza wa jal wa da suratul azab Allah ya umarci annabinsa da tsoron Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tud'il kafirina wal munafiqin yace ya kai wannan annabi mai girma ka ji tsoron Allah kada ka yi biyayya kada ka yi da'a ga kafirai da ko munafikai wa anzala alaihi azama ayati ya saukar masa mafi girman aya fi ma ya ta'allaqu bi fi'lir rasul sallallahu alaihi wa sallama cikin irin abin da yake da alaka da ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inda Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi mai girma ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoron Allah ka ji an gaya wa annabi ya ji tsoron Allah wala tudil kafirina wal munafiqin kada kai da'a ga kafirai kar kai biyayya ga munafikai inna Allah kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani kuma mai hikima wa qala tabaraka wa ta'ala lahu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi, wa istaqulu lillazi an amallahu alai, wa an amta alaihi amsik alaika zaujaka wa taƙilla, wa tukfi fi nafsika mallahu mubdi, wa takshan nasa wallahu a haƙu an takshahu. Allah ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama, wa istaqulu lillazi an amallahu alaihi, ka tuna lokacin da kake gaya wa wadda Allah ya yi masa na'ima, waye shine Zaidu. Zaidu bawa ne asali, ya fada hannun mai albarka, hannun manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Annabi ya ‘yanta shi, wata bannahu ya mai da shi ɗa a wurinsa, ya kuma aurar masa baƙureshiya a matsayinsa na bararren bawa. Suna ta faɗa da matar sai manzon Allah ya ce masa, Ka riƙe matarka ka ji tsoron Allah. ka riƙe matarka ka ji tsoron Allah, kullum in ya kamar ƙarar matar ce riƙe ta ka ji tsoron Allah. Annabi kuma ya san Allah zai sa ya auri wannan matar da bawansa zai saki, saboda Allah ya kawo wani darasi. Wa istaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka Allah ce ka tuna lokacin da kake gawa wanda Allah ya mar ni'ima kai ma ka masa ni'ima kake cewa da shi ka riƙe matarka, amsik alaika zaujaka, wattaƙilla ka ji tsoron Allah, wa tukfi fi nafsi kamallahu mubli, kana ɓoye abin da Allah zai bayyana shi a zuciyarka, shi ne za ka aure ta. Wa takshan nasa, kana jin tsoron mutane karka auri matar da ɗanka, bawanka da ka ‘yanta, ka riƙe shi matsayin ɗa ya sake ta. Allah ko sai ya bayyana haka. Shi ne mallahu mubdihi, kana jin tsoron mutane, wallahu a haƙu an taksha, ai Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa. Falamma nazalat hazihil qawari'u al'azima, yayin da wannan mai ƙwanƙwasa, mai girma ta sauka, ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama, wannan aya ta sauka ga manzon Allah. Jabarallahu zalika bi qawlihi sai Allah ya tsara wannan da faɗinsa, Inna Allah wa mala'ikatahu yi salluna alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبقوله يا آراشد فإنسا إن الذين يؤذون الله ورسوله lalle waɗanda suke cutar da Allah, suke cutar da manzan Allah, la'anahumullahu fi duniya wal akhira Allah ya la'ance su duniya da lahira, wa addalahum azaban muhina, Allah ya tanada musu azaba ta walakanci. Fanjabarat hadhihi alqawari'u sai wannan mai kwankwasa ta tsaru allati nazarat min Allah ta'ala wacce ta sauko daga wajen Allah madaukaki fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a hakkin manzon Allah wa ƙauluhu faɗinsa da yace wa mala'ikatuhu yashmilu kulla malakin fi samawati wal ard kowane mala'ika da yake sama da duk mala'ikan da yake ƙasa yana salati ga annabi fa innahu yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wayannan mala'iku suna wa annabi salati wa ma'ana ma'ana wannan as-salatu min Allah ala rasulihi ma'anan Allah yana wa annabi salati yaya salatin yake as-sana'u alaihi fil mala'il a'la wato Allah yana yabon manzonsa sallallahu alaihi wa sallama cikin mala'ul a'la me mala'ul a'la sune ainihin mala'ikunsa wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني يمده الله ويثني عليه ألا ينا يبنسى ويبين فضله في الملأ الأعلى ألا ينا بين فللر النبي تكم ملائكوسا وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة أما معنى ملائكونا والنبي صلاتي والبشر mutane suna wa annabi salati fa huwa du'a'u lahu bi an yusalli Allahu alaihi suna addu'a ne Allah yi wa annabi salati thumma amara thumma amara lamma zakara annahu wa mala'ikatahu yusalluna alaihi amarana sannan bayan Allah ya ambaci cewa shi da mala'iku suna wa annabi salati sai ba mu umarni بأن نصلي عليه ونسلم بيوى النبي صلاتي ممر تسليمي نصلي عليه ونسلم وهذا الأمر مطلق لم يبين متى wannan umarni ne da Allah ya sake shi bai yi bayanin yaushe za a yi wa annabi salatin ba lakin ja fi sunna sai dai ya zo a hadisi annahu yusalla alaihi salatan annahu man salla alaihi salatan annahu yadda sha'ani yake yusalli alaihi salatu wa salam fi mawadini ana wa annabi salati a wasu gurare minha yana daga guraren da ake wa annabi salati fi tashahhud fi sala a tahiyar sallah fa inna sahabata kalu ya rasulullah don sahabai sun ce ya manzon Allah alimna kaifa nusallimu alayka mun san yadda zamu ma sallama فكيف نصلي عليك يا ضام ما صلاتي إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا إن ضام ما صلاتي تكين سلر قال سيتي دسو قولوا اللهم صل على محمد سيتي كتي يا الله كي صلاتي أكن النبي محمد إلى آخره هذا وكالشان ونن حديثنا إبراهيمية ومنها إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه duk yadda ka ji an ambaci sunan annabi Muhammadu, to kamar salati. Imma wujuban a wustihibaban, ko dai ya zama wajibi in ka ji sunan annabi kamar salati ko mustahabi ne. La'annan nabiya sallallahu Alaihi wasallama qal saboda annabi ya ce, ragima an ri'in zukirtu inda hu falam yusalli alayya. An cirmuza hancin mutumin da aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba, ya kaskanta. Wa ƙala Jibrilu, yukaɗibun nabiya sallallahu Alaihi wasallama, mala'ika Jibrilu yana magana da annabi sai ya ce, Ragima amhum ri'im zukirta inda falam yusalli alaika. Jin mutumin da aka ambace ka a wajensa bai ma salati ba, to hancinsa ya turmuza a ƙasa. Kul amin sai Jibrilu ya ce wa annabi ka ce amin, faƙala amin sai annabi ce amin, fassalatu alai idza zukira wajibatun inda kathirin min ulama. Yi wa annabi salati in an ambace shi, wajibi ne a wajen mafi yawan malamai. Wa mustahabbatun inda aksarul ulama, wasu malaman kuma suka ce mustahabi ne. Wa qawluhu sallu alaihi fadin da Allah ce kumar salati ai is'alullaha salata alaihi ku roki Allah ya mar addu'a qulu allahumma salli ala muhammadin ku ce Allah kai dadin tsira bisa annabi muhammad wa sallimu alaihi yani is'alullaha lahu salamata min kulli afatin ku roƙawa Allah ku roƙawa Allah wato annabi Allah ya bashi lafiya daga kowace irin annoba qulu allahumma salli ala muhammadin من كل آفة في حياتي ومن كل بلاء في حشره عليه الصلاة والسلام ويكروك الله ya raba annabi da kowace irin annoba a rayuwarsa da kuma kowane irin bala'i lokacin tayar da shi lian al'ambiya a fil hashari domin annabawa a lokacin da Allah zai tayar da mutane kullun ya da'u Allahumma sallim kowane annabi zai dinga roƙon Allah Allah ka tserar da ni اللهم سلم اللهم سلم أكن سرادي وكذلك يتضمن دعاء بالسلامة لدينه wannan duk ya ƙunshi mutum ya yi addu'a addini da sunnar annabi Allah ya bata kariya ya kubutar da ita, wa shari'ati da shari'ar annabi, an yuslimahum Allahu ta'ala fi a'da'i min al'ada, Allah ya kubutar da wato Allah ya kubutar da addinin annabi Muhammadu da shari'a tasa daga hannun makiya. Fala ya alaiha, kar su samu iko a kanta su rusa ta, bi tarifin su karkatar da ita, au ta gayirin ko su jirkita, illa sallallahu alaihi man yubayyinu zalika. Allah sai ya kawo da zai bayani, in ba dan malaman sunna ba, da Allah ya rantsuwa da su yace fa zajirati zajira. Allah ya yi rantsuwa da malamai na sunna masu tsawa in an kauce wa shari'ar Allah, da addini ya lalace, wa haza huwa lawaƙi'u wannan shi ne abu da yake aukuwa, walillahi alham godiya ta tabbata ga Allah. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك sannan sai mai talifi ya ambaci hadisai da suka gangaro akan yi wa annabi salati وسياتي الكلام عليها ان شاء الله دسنو مغنى اكن زيزو والله اعلم وان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما wannan hadisi an karɓo shi ne daga sahabin manzon Allah Abdullahi dan Amr bin al-As Allah ya ƙara yadda gare su annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabin yana cewa man salla alayya salatan duk wanda ya mun salati daya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai masa salati goma kai wa annabi salati daya Allah ya ma goma Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wa ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wannan kuma an ji daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare ya dagare shi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Aulan nasi bi yau malƙiyamati aksaruhum alayhi salatu. Mutumin da ya fi kusaci da ni, wanda ya fi dacewa da ni a ranar alƙiyama shi ne wanda ya fi yawaita yi mun salati. In kana so ka zama kusa da annabi, ka yawaita salatin annabi. An gane? Salatin annabi alheri ne. zai kai ka dab gab da gab da annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi yace hadisi ne mai kyau wan aus bin aus radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an karbo daga ausu dan ausin Allah ƙara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗa da uba sunansu ɗaya, Ausu bin Ausin ko? Inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a. daga cikin kwanakinku yinin da ya fi falala shine ranar juma'a gobe kenan fa aksiru alayya min salati fihi annabi ce ku yawaita mun salati ranar juma'a fa inna salatukum ma'rudatun alayya ana kawo mun salatin da kuke mun ranar juma'a fa kalu ya rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad armaita aramta ko yaya za a bujiro ma da salatinmu alhali kai ka rasu ya ƙulu balita a wata rewa ana cewa balita wai manzon Allah ya riga ya ƙare ya digirgide kala inna Allah harrama alal ardi ajsadal anbiya wato rigirgidewa shine ramim suka ce manuhil izama wa hiya ramim armaita wai kashi ya digirgide ya salatin mu zai zo gunka bayan kashin ka ma ya ribe a ƙasa sai annabi ya ce ai Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabi duk annaba wannan da zaka samu kabarin su in ka tono haka zaka same su dadai rawahu abu dawud bi isnadin sahih imamu abu dawud ya rawaito shi da isnadi wanda yake ingatacce malaye mana sharhan wa'annan hadisai yace hadhihi al-ahadithu thalatha wa'annan hadisai guda uku fi bayani fadli salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo yin bayanin falalar salati ne ga annabi wa kad taqaddama lana ma'ana salati alai ma'anan yi wa annabi salati ya gabata mun ji fal hadithu al-awwal an abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma hadisi na farko an ji shi ne daga Abdullahi ɗan Amru ɗan As, Allah kare yadda gare su, kaji sahaban annabi, ba sa ƙagan wani abu, ba za su baka aljanna kyauta don ka gansu, ko ka ga wanda ya gansu ba ko ka so su. Ko ka so annabi, ai baka kai abu ɗalibin ba ko? Nawa suka so annabi kuma suna cikin wuta, saboda ba su yi addinin annabin ba. to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin, Man salla alayya salatan marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara, duk wanda ya mun salati kafa ɗaya marra ɗaya, Allah sai ya mar goma. Yani idza qulta in kace Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alayka biha ashara marratin kai sai Allah ya ma salati sau goma. فأثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات ألا يبيك تكم ملائكون سحسه قوما وهذا يدل على فضيلة الصلاة على فضيلة الصلاة على رسول الله wannan hadisi nuni yake yi bisa falalan salati da kuma falalar yi wa annabi salati wa dillu ala uluwi martabatin nabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana nuni a ɗaukakan falalar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Inda Allah wajen Allah haifu jaza man salla alaihi bi ashara amsali amalihi, ta yadda Allah ya sakan yawa duk wanda yawa annabi salati ɗaya shi kuma ya mar goma. Yusallillahu alaika ashara marrat. Allah sai ma salati goma in kai wa annabi salati ɗaya. Wamma hadithu thani أما حديث النبي فعن ابن مسعود رضي الله عنه shi kuma an ji hadisi ne daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah kare ya gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama akbara anna aulan nasu bihi aktharuhum salatan alaihi mutanen da suka fi kusaci da annabi suka fi dacewa da a ce su masoya annabi ne su ne masu yawan salati ga annabi an gane ko Na'am, wa aulan nasu bihi yawm al-qiyama mutanen da suka fi dacewa da shi ranar alkiyama wa qarabuhum minhu man salla alaihi wanda yafi kusa da annabi shine mai yi wa annabi salati ai aktsaruhum salatan ala annabi huwa aula nasu bihi yawm al-qiyama wanda yafi wanda ya fi yawan salati ga annabi shi ya fi kusa da shi ranar alkiyama wa hadha aidan yadullu ala targhib fi kathrati salati ala annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ma nuni yake yi akan falalar yawaita salati ga annabi amma hadithu salisi amma hadisi na uku fa huwa hadithu aus bin aus shine hadisin ausu dan ausin أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة النبي يا أمرني دم يوي تيمر صلاة ران الجمعة وأخبر بأن صلاتنا معروضة عليه يا بعد لابارن شوى أنا كاو مس صلاة تورد عليه ويقال صلى عليك فلان بل فلان أتوى النبي واني أنواني يا ما صلاتي aw tu'radu alayhi yuqalu salla alayka rajulun min ummatika ace wani mutum daga cikin al'ummar ka ya ma salati ya manzon Allah Allahu alamu hal yu'ayyanu al-musalli am la Allah dai shi yafi sani za a ayyana sunan mai salatin ko kuwa almuhim annaha tu'radu ala an-nabi muhimmi dai mu gane cewa salatin da kaiwa annabi ana kai masa shi وقالوا يا رسول الله كيف تورد عليك وقد رميت يا ذا أكاوما صلاة بيان كشنك يا دقرقجي أو أرمت أي بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تقول أجساد الأنبياء النبي أي الله يا حرمتا وقسا تتجكنا النباوة فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للي النباوة قيل هذا أمنتين الله يتبت أغريسو mahama baƙo fil ardi duk tsawon zaman da suka yi a cikin ƙasa fa innal arda la ta'kuluhu ƙasa ba ta cin jikinsu amma ghairul anbiya fa innaha ta'kuluhu duk wani wanda ba annabi ba ƙasa na cin sa lakin qad yukrimu Allah ta'ala ba'd al mauta sai dai Allah yakan girmama wasu matattun wala ta'kuluhumul ardu wa in baqaw ƙasa ba ta cin su, ko mun daɗewa su ma, kuma ba annabawan ba ne, ko a garin nan an samu wai. Ka tono mutum, sahabbai an tono wasu aka same su, kamar yadda aka binne su. Kaga Allah ne ya girmama su. Walakin na la na tayakkanu anna ahadan la takuluhu al-arba illa al-anbiya alaihimus salatu wassalam. sai dai ba mu da yaƙini cewa wani ƙasa ba za ta ci shi ba sai in ba annabe ne. Fafi hadhihi al-ahadithu thalatha targhibun fi kasarati salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama dai cikin waɗannan hadisai guda uku ana kwadaitar da mu yawaita salati ga annabi wala sai ma fi yawmil juma'a ballantana ma ranar juma'a walakin aksiri salati alaihi fi kulli waqtin sai dai kowane lokaci ka yawaita salati ga annabi fa innaka idza sallaita maratan wahida sallallahu biha alayka ashara dan kaiwa annabi salati daya Allah zai ma goma Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salati malami yace ya Allah kai salati kai tsira bisa bawanka manzonka Muhammad da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Wani abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ragima amhum rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya wannan hadisi an ji daga imamu abu huraira Allah madaukaki ya ƙara yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ragima amhum rajulin hancin mutum ya turmuza cikin ƙasa, zukirtu indahu falam yusalli alayya, wanda aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba. Rawahu Tirmidhi wa qala hadisun hasan. Tirmidhi ya rawaito shi yace wannan hadisi ne ingatacce. Wa anhu sallallahu alaihi wa sallama qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi ma wani hadisi daga abu huraira annabi ya ce la ta ja'alu qabri idan annabi ya ce kar ku mai da kabari na wurin idi ku je kuna ainihin bautansa wa sallu alayya ku dai yi mun salati fa inna salatukum fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum diya da kuka mun salati salatin ku zai iso gare ni a diya da ku kasance rahu abu dawud bi isnadin sahihi وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام باب wani ɗaya daga cikinku da zai mun salati face Allah ya mayar mun da raina na kuma ainihin mayar masa da wannan wato sallama da yi mun rawahu abu dawud bi isnadin sahihi وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wani hadisi daga Sayyidina Aliyu Allah kare yadda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marowacin da yafi kowa rowa shine wanda aka ambaci sunana a wajensa bai mun salati ba yafi kowane marowaci rowa don yi wa annabi salati ba kuɗinka za ka ɗauka ka bayar ba, ba lafiyarka za a raga ba, ƙara ma ma daraja za a yi, a cire ma baƙin ciki, a gafarta zunubinka. Rahu Tirmidhi wa ƙala hadisun Hassanun Sahe. Wa an fadalata bin Ubaidin, radiyallahu anhu qal سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليدع بحمد ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan shine hadisin mu na ƙarshe a yanzu ko wannan hadisi an ji daga fudalata dan ubaidin shi fudalata ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace annabi ya ji wani mutum yana addu'a cikin sallarsa kaga ba rada yake ba kenan mutum yana addu'a a cikin sallah annabi ya ji shi lam yumajjidillaha ta'ala a cikin addu'ar bai girmama Allah ba, ana so in za ka yi addu'a ka girmama Allah ka masa kirari, walam yi salli alan nabi sallallahu Alaihi wasallam, kuma kafin yi addu'an bai yi wa annabi salati ba, faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama sai annabi ce, ajila haza wannan mai addu'a ya yi gaugawa, sun mada'ahu faƙala lahu, sai annabi ya kira shi ya ce da shi, au! ligairihi mai riwaya ya yi shakka ko ya gaya waninsa idza salla ahadukum falyabda bihamdi rabbih idan ɗayan ku zai yi sallah ya fara godewa ubangijinsa yi addu'an nan ta bude sallah ya godewa ubangiji subhanahu wa sana'i alaihi ya bi Allah sun yusalli ala nabi sannan yi salati ga annabi sun mai da ubadu bima sha'a wato a tahiyar ƙarshe sai addu'a da abin da ya saurawa wa abu dauda wa tirmidhi wa qala hadisun hasanun sahihun malace hadhihi al arbaa aidan fiha almuru bis salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama wayannan hadisai guda hudu su ma dai umarni ne da yawa annabi salati wa fadilatu zalika da falalar yawa annabi salati wa minha hadithu abi hurairah radiyallahu anhu daga cikin wayannan hadisai hudu akwai hadisin Abu Huraira Allah ya da shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qal annabi ya ce la taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na gurin dawowa ya zama idi da za ku zo ku yi wa annabi wai salati wa sallu alayya kuma salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum salatin ku yana isowa gare ni duk yadda kuke ma'ana la taj'alu qabri idan tukrimunahu bil maji ilayhi kull sanatin marra aw marratayn ku dinga girmama kabarina kuna ainihin zuwa gare shi kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu au ma ashba zalika ko abin da ya kama da haka na'am a cikin hadisin to an samu saɓani kenan وفيه دليل على تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كاجي wannan yana nuna haramun ne mutum ya ɗora sirdi kawai wai don ya je ya ziyarci kabarin annabi haramun an gane kasan mu bahaushe zai ce wai ka gaida annabi wannan ai wasa kake a gaida annabi yaya Allah ya kiyaye mu ka tafi wai kawai don zuwa ka ziyarci kabarin annabi, a wajen malamai masana Allah masu tauhidi, wannan haramun. In ka je Madina gurin ziyara da aka shar'anta, ziyarar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ya baka daman ka je kabarinsa kamar salati. Ka ziyarci baƙi'a, baƙi'ul garkadi wannan makabarta. ta gefen masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ziyarci masjidil quba ka ziyarci shuhada'u uhudin ba wata ziyara da ta halatta a Madina banda wayannan in aka kai ka ziyara ka ce yawo ka tafi amma ba ziyarar musulunci ba ce na'am eh akwai yan haji ziyara ko kana fitowa masallaci ziyara ya hajj ce ya za su ji kudinka sun samu kidafimi ne Allah kiyaye mu mm. kai yawo a birnin madina ka ga duwatsu da sauransu wa annal insana idza arada dhahaba ila al madina mutun yayi niyya zuwa madina la yaqsidu an yusafira min ajali ziyarati qabri rasulillah kada ya niyyar wai zai je dan ziyarci kabarin annabi walakin yusafiru min ajali salati fi masjidihi yayi tafi dan yin sallah a masallacin annabi lanna salata fi masjidihi domin yin sallah a masallacin annabi khairun min alf salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam sallah daya a masallacin annabi tafi sallah dubu a wani masallaci in ba masjidil haram ba na makka an gane kaji gun da ake nufin zuwa to in ka je kuma kabarin annabi yana nan sai ka je ka yi ziyararka ta bi wannan neman falalan sallar kenan qala wa sallu alayya annabi ce ku mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu ma kuntum salatin ku yana isowa gare ni yadda kuke idza sallaita ala rasulillah in kai wa annabi salati sallallahu alaihi wa sallama فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جو كان كان قساني شيني بر أو بحر كو كان تكين تيكو كي النبي صلاتي ذي كي أو جو كو كان سما أجرين سما كي النبي صلاتي ذي كي قريش قريبا كنت أم بعيد كان كسد شي كو كان نيسا ذي كي قريش كهوتا أرويك أيكي ونكي النبي gaisuwa. Waka zalika hadisun sani, haka ma hadisin nan na biyu, me ya ce, annahu ma min rajulin musulmin yusallimu ala nabi, illa raddallahu alaihi ruhahu hatta ya rudda alaihi salam, ba musulmi da zai wa annabi sallama, face Allah ya mayar masa ransa ya mayar mar, fa idza sallamta ala nabi, raddallahu alaihi ruhahu fa radda alaika salama. Allah zai mayar mar ransa ya mayar ma sallama wa zahiru anna hadha liman kana qariban minhu wannan ga wanda yake kusa da shi ka an ya kifa ala qabrihi kamar wanda yake tsaye a wajen kabarin annabi wa yaqulu assalamu alayka ya nabiy Allah wa rahmatullahi wa barakatuh kai wa annabi wannan sallama amincin Allah ya tabbata gare ka ya annabin Allah da rahama tasa da albarkatunsa wa yatamilu an yakuna aman wallahu ala kulli shay'in qadir tayu kuma ko da ba a can ba, Allah yana da iko a kan kowane abu, haka ne ko? Sun mazakarar mu'allifu hadisa Ali bin Abi ɗalibi, sai mala ya ambata mana hadisin aliyu dan abi dalibin wa hadisin fudalata ibnu ubaidin da hadisin fudala dan ubaidin wa fihi ma aidan alhazu ala salati ala rasulillah su ma cikin su kwadaitarwa ne ga yi wa annabi salati walakin hadisin fudalata bin ubaidin zahirun sai dai hadisin fudala dan ubaidin a fili yake annal murada bi zalika at-tashahhudu a cikin tahiya ne wa anna hadha wa anna hadha ar-rajul tashahhada wannan da annabi ya ji shi yana addu'a ba yabon Allah ba salati ga annabi a tahiya ne walam yuthni ala Allah walam yumajjidhu bai yabo ga Allah ba bai girmama shi ba walam yusalli ala annabi bai wa annabi salati walakin da abi mubasharatan yayi addu'a kawai kai tsaye wa malumun anna tashahuda fiha awwalan as-sana'u ala Allah sanannen abu ne tahiyya a farkonta akwai yabo ga Allah at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah wannan yabo ne ga Allah fi kauli ka gani ku fi kauli at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat wa fi aidan as-salamu ala an-nabi cikin ma tahiyya akwai sallama ga annabi was-salam was-salatu alayhi thumma du'a فجعل أعني الحديث فضالة بن عبيد على هذا على أن المراد بذلك الدعاء في صلاة الدعاء صلى وأنه يسبق التهيات ثم السلام أبن ذي فاري تهيا سي سلم سي صلاتي على النبي ثم الدعاء سي الدعاء والله الموفق الله شيء أمي داتروا جائز أن يفرد السلام أو الصلاة هل يا هلت متن يي سلم da salati lakin afdalu an ya jama'a bainahuma alaihi salatu wassalam ka hada su haka yafi ka ce sallu alaihi shi kadai kai iya salatin kawai to akan wannan zamu takaita in Allah madaukaki ya kai mu sati na gaba zamu dora kan hadisi na 1413 a littafi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين